بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 20 ga watan rabi'un al-akhir shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 4 ga watan November shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 57 cikin jirgin darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imam Abubakar ibn Abi Asim wato malam Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta 200 da shekara 87 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wannan littafi nashi littafi ne muhimmi cikin muhimman littattafai wanda sune manazarta game da sanin aqidar magabata aqidar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da sauran malaman farko da da, da mutanen da suka bayan su kirtawa dangane da aqida da manhaji na ainihin salafiya zamu tashi kai da inda malai yake cewa babu zikril mizan babun da ke bayani akan ambatan ma'auni wato ma'aunin duniya da ma'aunin lahira wanda ake da almizan shine wato taqrirul ashiya tabbatar da taqdir kaddara abubuwa sanda za su faru da yadda za su faru da wuri da lokacin su da haddin faruwan su wanda ke tabbatar da cewa babu wani rai da ya mallaki amfani ko cutarwa ga kanshi ko wani sai da izinin Allah wanda Allah yake cewa Allahu allazi anzala alkitaba bil haqqi wal mizan da ire-irensu wannan shine mizani na duniya kenan sannan kuma akwai mizani na lahira wanda shine asalin manufar kullu ire-iren waɗannan babuka wato tabbatar da cewa za a zo da kayan mutane da su kansu mutane din ai au akan ma'auni faman faqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatin radiya wa man khafat mawazinuhu zuwa ƙarshen ayoyi da ire-iren su za mu zo mu ji ire-iren waɗannan maganganu din مالن يتي حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال سمعت بصر بن عبد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول حدثني نواس بن سمعان الكلابي قال وانا حديث يا غباتا a can baya da wannan isnadin ah gaitan yayi takhrijin lamba hadisi na 226 kuma ba ga irin sai Hisham ibn Ammar shine Abul Walid al-Muqri mutumin kasar Sham ne ɗaya daga cikin manyan malaman qira'at mun ji a baya hadisan shi da dama yana da ɗan rauni ɗan kaɗan kaɗan yana da hadisi a cikin bukhari yana da hadisi a cikin kutubul arba'a shi kuma yake risuwa daga ruwaya daga sadaqatu ibn khalid shi ma ad-dimashqi wanda ya rasu a shekara ta 180 malam sadaqa shi kuma yace haddathana ibn jabir wato abdurrahman ibn yazid ibn jabir shi kuma yace sami'tu busr ibn abdullahi al-hadrami kenan qala yace samitu aba idris al-khawlani abu idris yana daga cikin waɗanda suke wato muhadaramai sun yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su samu halin ganin sa ba wali ne cikin waliyan Allah shi kuma yace daga malam sahabin nan an-nawas ibn sam'an al-kilabi qala yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu najma yake yana cewa innal mizana bi yadir rahman lallai ma'auni yana hannun Allah ubangiji mai rahama yarfa'u qauman wa yukhfidu akharina Allah yana daga wasu mutane yayi ƙasa da wasu wannan ishara zuwa ga ma'auni na duniya kenan wato ma'aunin a kaddarori da falaloli da arziki da samu da rashi da shahara da kaskanci duka yana hannun Allah Allah ya kaga ya daga wani ya sauke wani yau ya daga wani gobe ya sauke wani yau ya daga wani gobe ya sauke wani wannan kuma ce sunna Allah game da wannan rayuwa قال يسكت حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى ثقة قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن صبرة ابن أبي فاكهة الأسدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسجك إسنادي دي هنيا مالا هشام بن عمار زواج أبو مطيع سننس معاوية ابن يحيى الطرابلسي wani ya da hadisi a cikin sunan Nasa'i da Ibn Majah malam ya mushi wato hukunci yace thiqa amintacce ne shike cewa hadathana hadathana Muhammad ibn al-Walid az-Zabidi shi kuma daga malam Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair daga babansa Jubair ibn Nufair daga sabura ibnu abi fakiha ana kuma iya cewa ibnu abi fakih ko ibnul fakih in an tana mun ji shi a baya mutumin makka ne makhzumi amma ya zauna kasar kufa qala wannan sahabi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi yana cewa al mawazinu bi yadir rahman yarfa'u qauman wa yad'u akharin ma'aunai suna hannun Allah ubangiji mai rahama yana daga wasu halittu ya sauke wasu shine wana da mawazinal qist muna da ma'auni na adalci wa dasana ibn musaffa qala dasana abul mughira abdul quddus ibn al hajjaj an al walid ibn sulaiman ibn abi sa'ib qala dasana busr ibn abdullah an abi idrisa an nu'aym ibn himarin ابن حمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويدع آخرين al'imabu ibn al-jauzi da yana sharhin waɗannan hadisai a cikin attanƙi nashi yake kawo yana cewa Allah Ubangiji huwallazi yufqiru Allah shi ke talautar da bayi wa yughni kuma shi ke azurtawa wa yamna'u Allah shi ke hanawa wa yu'ti ce Allah shi ke badawa in kaga arziki ko kaga wadata ko kaga wata abin nan bunƙasa to daga Allah ne in kaga talauci ko kunci ko yunwa ko fatara duka daga Allah ne kuma kowanne da hikima kaga Allah ya bawa ne ya ƙara ɗiba ya ƙara bashi ya ƙara bashi wani kuma Allah ya hana shi ya ƙara hana shi ya ƙara hana shi to wannan ma kuma duka daga Allah ne kuma duka da hikima haka ya ƙara cewa wa yaqbidu wa yabsutu Allah yana dankewa ko ya saki hannu ya bayar ya ce duka da hikmatin rabbaniyatin da hikimomi na Allah Ubangiji mai rama ibn qayyim ta tauna akan su da yawa a cikin ainihin wato littafansa musamman wanda ya kan kaddara din can haka sai ya dinga buga misalai yace wa kana amr ibn al-as jazzaran bi makkata amr dan as kafin ya shiga musulunci a makka ba kowa bane ordinary mahuci ne jazzaran mahuci wanda yake fince ɗaya da komai kullum sai ya je yanar waje ci ya ce sun ma'asbaha amiran ala misir amma sai da ya zaune akan kujerar mulkin fir'auna ta misira ya zama duka yankin ƙasar misira shine shugabansu kaga Allah ya ɗaga shi bayan da ba wani bai ya sake buga misali yake cewa wa kana zubairu ibn al-awwam zubair dan awwam wannan hawari da sura sai ce kana faqiran bai da ko sisi yace thumma rafa Allahu sha'anahu wa a'la qadrahu daga baya Allah ya ɗaukaka al'amarin shi ya girmama shi aka kiraye shi da hawari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh mutuwan shahada annabi ya bada labarin cewa mala'iku ma suna ara mai fukafukan su yana yawo ya dinga fuffur yana fuffurwa haka dai falalori ya dinga lissafa mutane waɗanda da ba komai bane Allah ya daga su dan imanin su dan falala Allah ya lissafa mutanen da kuma da wata tsiya ce da suka ki imani Allah ya wulakanta su irinsu abu jahali irinsu abu lahabi ga sanan aka kashe su a wulaƙance ko jana'iza ba a yi musu ba aka zo ana jan gawawakinsu hannu na tsinkewa ƙafa na tsinkewa bayan kwanaki uku da faɗuwarsu a ainihin wato badar ko haka aka watsa su fi ƙalibi badar a cikin wato kwazazzabar rijiyar nan ta badar wanda har yanzu wurin yana nan ka je garin badar aka kaza wurin gayi na an kewaye cewa nan ne kalibu badar wanda inda aka watsa waɗannan gumaguman kafirai to wannan tun a duniya kenan kafin a lahira saboda duk da yake neman ɗaukaka Allah to ya ba Allah in Allah ya baka imani ya baka ɗaukaka mafi girma ko da bai baka wani abu na duniya ba shine abin da zaka mallaka mafi daraja inda ka san haka ya kai musulmi wannan kenan daga daga maganar Ibn al-Jauzi malam ya sake cewa hadasana Ubaidullah ibn Sa'd قال حدثنا عمي yace baffana ya bani hadisi to wannan kaga mubham mubham ne ko wanda an saka ya ba ambata ba amma za a iya binciko shi ko malamai sun binciko wane ne baffan Ubaidillah ibn Sa'd wanda kuma malamin sa ne sunan shi Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd Ubaidillah dan Sa'd yaya ne ga Ibrahim ibn Sa'd sai Ubaidillah ya faɗa ya same Yaquba shi kuma dan uwan ya karantar da dan an ibn akhi Zuhri ibn akhi zukhri mun ji shi a baya shine muhammad ibn abdullahi ibn muslim cousin ne na al-imamu muslim az-zuhri yace an ammihi shi kuma daga baffansa anil a'raj an abi hurairah qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace yaminullahi mal'a hannun Allah na dama a cike yake tab la yaghiduha nafaqa ciyar wanda Allah yake yi baya rage wannan arziki nashi annabi yace sahaul layli wan nahar Allah mai kyauta a dare da rana yana bayarwa ya ƙara ya bayar ya ƙara ya bada iska ya bada ruwa ya bada haske ya bada numfashi ya bada rayuwa ya bada abinci wa qala annabi yace ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa samawati wal ard me kuke gani game da ciyarwar da Allah yake ma bayinsa da halittunsa tunda ya halitta mai da ƙasa fa innahu la yaghidu mimma fi yamini wannan bai rage komai daga abin da ke dama Allah wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa arshuhu alal ma' al'arshin Allah yana saman ruwa, wa biyadihi al'ukhural mizan a ɗayan hannun na Allah kuma ma'auni ne, ya fidu wa yarfa'u, yana don kwafarwa ko ya ɗaga. A wata riwayan, maimakon ya fidu sai da ya ƙabidu, shi ne sai nawa yake cewa ma'anan shi bilfa'i, ai ya ƙabidul arwa, yana ansan rayuka. A wata riwayan kuma maimakon ya ƙabidu, ya fidu, to ya fidu kuma na ya ɗaukan ko dai sakin arziki ko kuma shi ma ɗaukar rai ɗin kamar da ake cewa fadat ruhuhu duka dai riwayoyi ne waɗannan tsakanin bukhari da muslim suna nan hadisi ne tabbatacce al-imamu al-bukhari da muslim sun ruwaito shi bukhari ya kawo shi a cikin at-tafsir da kuma kitabu tauhid muslim ya ruwaito shi a cikin kitabu zaka wannan dai duka suna tabbatar da samuwar ma'auni wa haddathana abdul wahhab ibn najda al-hawti qala haddathana al-walid ibn muslim qala haddathana abdullah ibn al-ala وعبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر قال سكتي حدثنا أبو سلام الأسود قال حدثني أبو سلمى أبو سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda yake annabi kiwo an ce sunan shi Huraif an ce sunan shi Huraif yana da hadisi ne kawai a cikin littafin Amalul Yawmi wal Laila na Imam An-Nasa'i shine da wannan hadisin qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah yace bakhin bakhin bi khamsin ma afqalahunna fil mizan nabi yace madalla madalla nabi yace kai ka kula ka kula ka dau izina ka kula da wasu ababe guda biyar ma afqalahunna fil mizan babu abin da ya kai su nauyi a cikin ma'auni nabi yace la ilaha illallah ka kula da zikirin furta kalmar shahada kai ta kalmar shahada kana furta ta koda yaushe wa subhanallah kai wai ta furta zikirin subhanallah subhanallah an jima ka dan kai la ilaha illallah la ilaha illallah wanda wanda zaka yi na safe da na yamma koda yaushe bakin ka ya saba da na kirge da wanda babu kirge kai tai suna da nauyi a ma'auni haka nan walhamdulillah da fadin alhamdulillah da kuma Allahu akbar da faɗin Allahu Akbar. Guda hudu kenan ko? La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Sai annabi ya ce wal waladu salih yutawaffa lil mar'i fayahtasibu. Da kuma ɗa na gari wanda zai mutu a gaban iyayensa sai su yi haƙuri su nemi ladansa a wurin Allah. Ɗanka ya taso kana sa ran zai zama mutumin kirki ya ma kusa gama hadda ya gane kan bokon nan ya gane kan sana'a ana ta maka alasan barka ka samu dan kirki but kawai sai wani bai bari ya mutu ka sai wani mutu akwai ciwo to in ka iya hakuri ka daure ka jure ka kura cewa Allah ne ya bayar kuma ya karba to akwai babban lada aiki ne mai wahala jama'a kaga irin wannan da ɗayan su suka mutu haka za su ci gaba da aunawa da sa'o'in su ko bayan shekaru ne ya ga abokan yaron ko sai ci da yawa ne nan nan da yanzu shi ma ya zama kaza ko ‘yan ajinsu ko ‘yan islamiyyarsu ko wanda suka taso tare to abu ne mai ciwo ga iyaye to idan Allah ya jarabce ka da wannan jarabawar ka iya jurewa to akwai lada amma an ce ka je kai fatan ta bane ba yawa amma an tazo sai ka karba la ta tamalo lika al'adu Allah ya kyauta wannan hadisi ne tabbatacce al-imamu at-tabarani ya rawaito shi a cikin al-mujam al-kabir haka nan shi kanshi ibnu abi asim a cikin al-ahad wal mathani haka kamar da muka ambata al-Imam an-Nasa'i Abu Abdul Rahman an-Nasa'i a cikin Amalul Yawmi wal Layla da kuma addulabi a cikin alkuna dukkanin surwaito su haka na imam ahmad ibn hanbal da wasu su duk surwaito wannan hadisi shahidin hadisin shine ma asqalahunna fil mizan babu abin da ya kai su nauyi a ma'auni kaga an tabbatar da akwai ma'aunin kenan qala hadathana yaqub ibn humayd ibn kasib kenan ko wa hamid ibn yahya da malam hamid ibn yahya ibn hani'in al-balhi wannan anya mun ji hadisin sha baya ko ba zan yi tunawa ba don sunan kamar ba a ji shi a baya ba malami ne da ke da hadisi a cikin abin nan littafin alimamu abu dawud kala ya ce haddasana sufiyan ibn uyayna an amr ibn dinar an ibn abi mulaika an ya'ala ibn mamlak to mu rike wannan ya'ala ibn mamlak da ifi ne an ummi darda daga ummu darda'i an abi darda ummu darda'i as-sughra kenan ita ce mai riwaya ko kala ya ce ina askala shay'in fil mizani lalle mafi nauyin abu a cikin ma'auni alkhuluqul hasan dabi'a ta gari isnadi ne ba'ifi sai dai hadisin yana da mutaba'a mabambanta da za su iya inganta shi al-imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito da ajurri a cikin ash-shari'a da Abdurrazzaq as-Sanani a cikin musannaf da Tirmidhi ma ya ruwaito wani abu makamancin haka da shi da Ibn Abi Shayba. Dade yana tabbatar mana cewa akwai akwai ma'auni. Wa haddathana Abu Bakar, haddathana Abu Usama, Abu Bakar Ibn Abi Shayba kenan Abu Usama shine abin nan wato abin nan makahon nan. Qala haddathana Shu'ba Ibn al-Hajjaj an al-Qasim Ibn Abi Bazza an afa al-Kai Kharani alkai kharani ana kuma cewa alku kharani sun ce sunan wani wuri ne a ƙasar yaman da ake ma wannan malami nasba ata ibnu nafi alkai kharani an ummi darda daga ummi darda an abi darda an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace ma min shay'in athqalu fil mizani min khuluqin hasan babu abinda ya kai kyakkyawar ɗabi'a nauyi a cikin ma'auni wannan hadisi shine shahidi da ɗaya daga cikin shahidin ibnu abi shayba ya rawaito shi haka abu dauda a cikin sunan ɗinsa haka al-imam ahmad ibn hanbal haka nan al-imam abu abdullahi al-bukhari a cikin al-adab al-mufrad haka ibnu hibbana a cikin at-taqasim wal anwa haka al-ajurri a cikin shari'a dukkanin su rawaito wannan hadisi da isnadi tabbatacce haka nan al-imam at-tirmidhi a cikin jami'at tirmidhi da sauransu saboda haka shi ma yana tabbatar da cewa akwai ma'auni kuma za a auna wato abin nan hatta ɗabi'u banda ma ayyuka za a auna su qala abubakar ibn abi asim malam dan gidan abu asim yace to wannan karan ya ga cewa bai dace ta kawo su yadda ya yi mana a baya ba kaga da ya dinga kawo hadisan mai sunan shi alhaud sai da makusa shiga uku a nan wajen da ya dinga kawo su to waɗannan naga ya tausaya mana ne kawai sai ya ce al'akhbarun lati fi zikirin miza ne akhbarun kathira siha ce kai jama'a hadisan da suka zo akan ambatan ma'auni hadisai ne masu yawa kuma ingantattu la tazhabu anil an ahalil ma'arifati bil akhbari ba sa buya daga mazowa ilimin hadisi duk wanda yake harka hadisi malami ko ɗalibi ko mai bincike to hadisan da suka zo game da bayani akan tabbatar samuwar ma'auni ba su ɓuya gare shi ba likasaratiya saboda yawansu wa sihhatiha saboda ingancinsu wa shuhuratiya saboda shahararsu wa hiya min al-akhbari allati tujibu al-ilma ala ma dhakarna su ma mutawatirai ne kamar da muka ambata farko Allah ya fada fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya kaga Allah ya ambaci ma'auni da nauyinsa ko rashin nauyinsa a cikin alqari'a hadisin sahih bukhari na ƙarshe din nan kalimatani khafifatani alal lisani habibatani ila rahmani thaqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kaga tabbata da akwai ma'aunin kalmomi guda biyu masu sauki akan harshe masu mutunci da daraja a gun Allah amma kuma masu nauyi ranar alkiyama akan ma'auni kaga ya tabbatar da ma'aunin kenan akwai annabi ya ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim da ita bukhari ya rufe littafinsa tace kafatul majlis din shi da malamai suka kalli hadisan da ayoyin da sauransu sai suka ce to ma'aunin iri uku ne akwai ma'aunin ayyuka din shine wanda yake da kiffa wanda za a saka ayyukan lada anan a saka ayyukan zinubi a can akwai za a auna su kansu ayyuka din kamar yanzu waɗannan da muka ji da waɗancan da aka ambata a baya akwai ma'aunin da za a saka littattafan da aka yi rubutun kuma wanda za wani za a yi tajisidin ayyukan ne ayyukan ne za a mai da su jukuna a ɗaura su wani kuma littafan da ke ɗauke da rekod ɗin ayyukan su za a auna kama wane kama hadisul bifaka wancan hadisin na takaddan nan ta wani bawa mai mujalladi ɗari ko mun ji a baya wannan kuma takarda ƙwaya ɗaya da kalmar shahada aka ce a ɗaura a nan a ɗaura a can hadisa limamu alhakim mun karanta shi a baya a cikin wannan littafin kaga shi kuma yana cewa za a auna menene za a auna suhuf ne sannan kuma za a auna shi kanshi mutum wanda ya aikin kama hadisin ibnu mas'udin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya jo sahabbai suna mai dariya saboda siririn mutum ne haka lange lange sai annabi ya ce kuna dariya ma kafan ibnu mas'udin wallahi kusan cewa wannan wannan kafa ta shi ta fi dutsen udu nauyi akan akan akan akan ma'auni ranar alkiyama saboda ka za a auna hatta su mutane da gwargwadon yadda Allah ya so kowa a mushi abinda Allah ya so a yi mushi wani kuma ya wuce ma ba tare da an auna ba a yi mushi ahuwa Allah ka sama cikin za mu ahuwa a saboda ka akwai ma'auni na duniya shine wato yadda Allah yake budgeting na abin da zai yi yadda Allah yake bayarwa ko ya hana yadda Allah yake ƙara wani ko ya rage wani ajali da arziki da rayuwa da abinci da samu da rashi da yunwa da ƙoshi duka waɗannan Allah ne yake auna su bi ƙadarin da wani abin nan lissafi ma'alumin sananne a wurin Allah shi ne ma'auni na duniya kenan inda babu shi da duniya da lahira da sun lalace gaba ɗaya sannan kuma a lahira akwai ma'auni na awon kaya wanda za a zo a ajiye shi a yi awo ɗin sikeli da za a auna na kayayyakin mutane sikeli da za a auna na takardun littafan ayyukan mutane sikeli da za a auna su kansu nauyin mutane din Allah ya tsare mu hadisai ne mutawatirai wato ma'ana haka wanda ya karyata to ya karyata abin da yake ma'alumi na dini bai darura wanda kafirci ne haka Allah ya tsare mu sai malai sake cewa babun fi zikir shafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam babun da yazo game da ambatan ceton manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama manzo Allah zai ceto a lahira shine shugaban masu ceto gaba daya za a fifita shi da nau'o'in ceto iri daban-daban al-Imam Ibn Abil Izz al-Hanafi a cikin sharaqi ta Tahawiya ya kawo su mabambanta daga Ibn al-Qayyim da wasu malamai da zamu ji wasu hadisai da suke tabbatar da wannan falala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun yi imani da ita ko muna fata mu shiga cikin wannan tawaga cikin wannan alfarma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mala yace haddathana Abubakar ibn Abi Shayba qala haddathana Waqi' wato ibn al-Jarrah kenan qala haddathana Dawud al-Audi Dawud ibn Abdullah al-Audi an abihi daga babansa an abi hurairata anin nabi sallallahu alaihi wasallama fi qawlihi asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda qala ash-shafa'a wato fadan Allah wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a cikin wani sashin dare ka tashi ka miƙe kai ta karanta alqur'ani kana sallah da shi Allah ya ce asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda idan kana yin haka Allah ubangiji zai tashe ka a wani matsayi abin yabawa wato din lahira ba a ce duk duniya ba kenan ko din lahira kowa sai yayi alasan balka sai ya gode wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga cikin alfarma sai yayi ta fatan alkhairi annabi zai tsaya a matsayi abin yabawa me wannan matsayin qala shafa'a nabi yace shine ceto da Allah zai bani ceto wannan ana ishara zuwa ga shafa'atul uzma kamar da zamu ji wasu hadisi a gaba wannan hadisi sahihi ne amma isnadin yana da rauni saboda wancan Dawud ibn Yazid al-Audi yana da rauni babansa kuma makabuli ne kamar yadda ibnu hajirin yake fada a cikin at-taqrib amma dai hadisi ne wanda ya tabbata ibnu jarir ya rawaito shi a cikin tafsirin sa da rawayi daban-daban haka nan tirmidhi a cikin sunan dinsa haka al-imam ahmad ibnu hanbal haka abu nu'aym a cikin al-hilya haka baihaqi a cikin dalailun nubuwa haka al-imam at-tahawi a cikin sharh mushkil al-athar da wasu malamai waɗanda ba waɗannan ba wallahu a'lam abinda hadisin ke tabbatarwa shine akwai ceto da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai fifici sauran bayi da annabawa da shi kuma zai zama abin yabo a wurin kowa wa haddathana al-hauti wa muhammad ibn musaffa qala haddathana baqiya haddathana az-zabidi to baqiya anan kaga yayi ya furta ta hadisi da haka ba matsala az-zabidi shine muhammad ibn al-walid ibn amir abul hudhayl an az-zuhri daga al-imam muhammad ibn shahab az-zuhri an abdurrahman ibn kab ibn malik daga Abdurrahman ɗan gidan Ka'abu ɗan Malik mai hadisin tuba ɗin nan wanda ya makance ƙashin rayuwarsa wannan ɗan nasa shine ɗan jagorarsa anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace idza kana yawmul qiyama kana wannan tamma ce ai idza jaa yawmul qiyama kenan idan qiyama ta zo kuntu ana wa ummati ala tallin annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ni da al'ummata gaba daya zamu tsaya akan wani tudu fa yaksuni hullatan khadra sai Allah ya sa a samun wata hulla wato complete set na kaya shine hulla duk abin da ya kamata a saka da riga da wando da hula da rawani da complete set shi ake ce hulla asin da asin ko to za a samu manzo Allah sai islama koriya dama yana daga cikin sirrin aljanna akwai korra green thumma ya'zanu li tabaraka wa ta'ala sannan Allah ubangiji na madaukakin sarki mai albarka sai ya bani izini an aqula ma sha Allahu an aqula Allah ya bani izini na faɗa abinda Allah ya so na faɗa wazalikal maqamul mahmud wato wannan hadisin ya takaita wani dogon hadisi da muka ji a baya kuma zamu ji irin shi a gaba kadan shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bada labarin cewa an je gunwa ne an je gunwa ne an je gunwa ne Adam Ibrahim Nuhu Musa Isa kowannensu yana cewa bazan iya ba bazan iya ba bazan iya ba ƙarshe annabi isa ya bada shawara cewa a tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarshe a zo gun shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye a cikin al'ummar sa aka zo aka same shi aka roki wannan alfarma sai ya tafi wurin Allah madaukakin sarki to da yaje sai Allah ya bada dama mala'iku su bashi wani kaya na musamman ya saka sannan sai aka ce mishi kuma faɗa abin da kake so ka faɗa kuma sai Allah ya mai ilhama abin da zai faɗa da shine yake cewa fa aqulu ma sha Allahu an aqula shine zai nemi alfarma ya ce ummati ummati ummati inima alfama ya ce a yi wa kowa hisabi inima alfama ya ce a ba shi dama ya ceci mutum dubu saba'in cikin al'ummarsa sannan a ninka mai ninkin ba ninki duk mun ji a baya manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallama to kaga wannan yana daga cikin khasa'is na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda yake banta da su banda sauran annabawa duk da su ma za su yi ceto su ma za su ainihin wato a samu alfarma amma dai tasu bata kai wannan ba wannan hadisi ya tabbata hadisi ne sahihi al-imamu at-tahawi ya rawaito shi a cikin sharh mushkil al-athar haka na Ahmad ibn Hanbal da Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi da al-imamu ainihin wato ibn Hibbana da wasun su sai malai sake cewa wa haddathana Muhammad ibn Abi Safwana al-Thaqafi qala haddathana Yahya ibn Abi Kathir Abu Ghassan al-Ambari qala haddathana Salm ibn Ja'far عن سعيد الجريري حدثنا سيف السدوني عن عبد الله بن سلام قال وانا اسنادي akwai tarka tarka a cikin sa mala ya karbo shi daga Muhammad ibn Abi Safwan al-Thaqafi shi kuma yace daga Yahya ibn Kathir Abu Ghassan ya ibn Kathir ibn Dirham Abu Ghassan wannan su biyu babu matsala akan su amintattu ne shi ya ibn kathir ma daga cikin rijalu aljama'a ya ibn kathir abu ghassan al-ambari al-basri sai kuma yace shi kuma yace hadasana salm ibn ja'far salm ibn ja'far al-bakarawi al-imam abu dawud da tirmidhi fitar da hadisin sa salm ibn ja'far ibn abinna al-bakarawi sai kuma daga sa'id ibn iyas al-jurairi mashhurin malami to daga nan sai aka kira wani mai suna saif as-saduni to saif as-saduni din nan kamar da Sheikhul Albani yake faɗa cewa ba a ma san shi yace na bincika ban gane waye ba sai dai a dabakar shi akwai wani Saif Abu A'id As-Sa'di wanda yake riwaya daga Yazid ibn al-Bara yace tayushi din ne Bukhari ya ma wannan tarjuma da Ibn Abi Hatim amma shi ma fi adadil majhulin amma shi din ne to haka wannan wurin akwai akwai matsala tana ana Abdullah ibn Salamin qala yace kana idza kana yawmul qiyama idan alqiyama tayi ji abi nabiyukum za a zo da annabinku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa uqida baina yadayi Allah tabaaraka wa ta'ala ala kursi sai a zaunar da shi gaba ga Allah akan kursi fa qala li abi mas'udin ya'ni al-jurairi sai al-jurairi yace ma abu mas'udin wato sai din can kenan idza kana ala kursiyihi fa huwa ma'ahu idan an ce yana kan kursi ya tare da Allah kenan qala yace wailakum hadha aqarra hadithin fid dunya li'aini yace kai canku ni wannan hadisin ya fiye mini kowane hadisi daɗi a duniyar nan me yasa kuke kwashanin ɗinsa amma dai hadisin game da muka ambata isnadin shi yana da rauni da haka tabbatar da cewa za a zaunar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan arshi tare da Allah madaukakin sarki ko akan kursi tare da Allah madaukakin sarki wannan bai tabbata ba eh bai tabbata ba insha Allah wa dasana wa dasana Abubakar ibn Abi Shayba قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا زهير عن محمد ابن عبد الله ابن عقيل عن الطفيل ابن أبي عن أبيه عن النبي, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام الناس وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر daga malam Abubakar ibn Abi Shayba ta hanyar Yahya ibn Abi Bukairi wato Yahya ibn Salih ibn Mutawakkil Salih shine Abu Bukair daga Zuhair wannan Zuhair ibn Muhammad Shami kenan malamai suna da magana akan shi shi kuma yace daga Muhammad ibn Abdullah ibn Aqil daga At-Tufail ibn Ubay ibn Ka'ab kenan ah daga baban shi Ubay ibn Ka'ab anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yace ma'aiki yace idza kana yawmul qiyamah idan da aka tashi alkiyama kuntu imaman nasi zan kasance a lahira din ma ni ne dai shugaban mutane wato annabi shine jagoranci duk abin da za a alkiyama da tafiya da tsallaka siradi da shan ruwa a ainihin tafkin sa da duk abin da za a yi shine jagora wa khatibahum kuma shi dai dinga yin jawabi zan da ake bukatan jawabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai jawabi wa sahiba shafa'atihim kuma ni ne wakilin ceto annabi sallallahu alaihi wasallam shine in charge na ceto da za a yi a ranar alkiyama wala fakhara yace ba ina cika baki bane ina ga muku abinda Allah ya bani ne na falala abinda ba za ku iya sani ba sai ta hannuna wannan isnadi ne kikkiawa duk da dan zancen dake kan Muhammad Abdullahi ibn Muhammad ibn Aqil amma dai saduqun ne fihi lin hakanan Zuhair ibn Muhammad Ash-Shami shi ma ya samu mutaba asalin hadisin Ibn Abi Shayba ya rawaito shi a cikin Musannaf da Tirmidhi a cikin Al-Jami da Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin littafinsa wato al-musnad haka nan ibnu majah a kitabu zuhud nashi ibnu majah ya rubuta shi a kitabu zuhud malam ya sake cewa haddathana muhammad ibnu musanna abu musa kenan al-ambari qala haddathana makki ibnu ibrahim al-balhi malam makki ibnu ibrahim ibnu bashir ibnu farqad malamin imam al-bukhari wannan babban malami ne makki ibnu ibrahim zaka ga hadisin shi da yawa a cikin sahih al-bukhari حدثنا موسى بن عبيدة موسى بن عبيدة ابن نشيط ضعيف نوانا أن عمر ابن الحكم بن ثوبان أن عبد الله بن عمرو بن العاص daga sahabi Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa sai malai sake cewa ana bi hazin an sahal ibn sadin qala suka ce hadda qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dunallahi saba'una alfa hijabin shamakin Allah tsakanin shi da bayi akwai shamaki guda dubu saba'in min nurin na haske wa saba'una alfa hijabin min nurin wa zulmatin da kuma wasu shamakai guda dubu saba'in na haske da duhu wa ma min nafsin tasma'u shay'an min hissi tilkal hujub illa zahaqat nafsuha babu wani rai wanda inda zai ji motsin abin da ke faruwa a ɗayan ɓangaren waɗannan shamakai to da sai ta faɗi ta mutu shi sa Allah ya hajjaba kanshi don bayi ba za su iya ba isnadin da ifi ne saboda wancan Musa ibnu Ubaida ibnu Nashid da muka ambata cewa mai rauni ne malamai su rauna tashi Abu Ya'la ya rawaita wannan hadisi a cikin musnadinsa ta Tabarani a cikin Al-Mujamul Kabir da uqaili a cikin addu'afa'ul kabir da abubakar albayhaqi a cikin al'asma was sifat ta hanyar da makki ibnu ibrahim amma dai isnadi ne mai rauni wa dasana muhammad ibn abi makhlad alwasiti qala dasana abi qala dasana hammad ibn salama an abdullah ibn muhtar an abi ishaqa as-sabi'i kenan an sila sila sunan shi silatu ibn zufar al-abasi al-kufi tabi'i ne an huzaifa da huzaifa ibn al-yaman radiyallahu anhu qala huzaifa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zan Allah yace yajma'u Allahu al-khalqa fi sa'id wahid Allah zai tattara bayi ga baki ɗayan su a wani taro a wani fili guda fayum fayamfudhuhumul basaru ganin Allah ya kewaye su ko kuma kamar yadda suka fasara cewa gani zai kewaye su wato za yadda za iya ganin sa gabaki ɗaya a wuri guda wa yusmi'uhumud da'i mai ji kuma ya jiyo su fa yaqulu sai Allah ya ce ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa aqulu labbaika wa sa'adaik sai in ce ya Allah na amsa kiranka gani nazo ya Allah wal khairu fi bayna yadayk ya Allah dukkan alkhairi gaba gare ka yake wash sharru laysa ilaik ya Allah sharri ba a danganta shi zuwa gare ka wa abduka bayna yadayk ya Allah ga Muhammadu bawanka gaba gare ka wa bika wa ilaik karkashin hukuncinka da zartawarka wal mahdiyu man hadait ya Allah shiryayye shine wanda ka shirya wala malja'a wala manja minka illa ilaik babu mafaka babu matsira daga hukuncinka ya Allah sai zuwa gare ka tabarakta wa ta'alaik wa ta'alait ya Allah ka albarkatu ka daukaka subhanaka rabbil bait tsarki ya tabbata gare ka ya Allah Ubangijin ɗaki. Wani hadisi sayi ne, yana bayyana ɗaya daga cikin lafuzza na tasbihi da kirarin da Allah maɗaukin sarki zai wa annabi sallallahu Alaihi wasallama ilhama ya yi shi a ranar alkiyama zai yi wannan adda idan aka kira shi ce labbaika wa sa'adaika wal khairu bi yadaika wa sharru laysa ilayka abduka bayna yadaika wa bika wa ilayka wal mahdiyu man hadaita ولا منجا ولا ملجا منك الا اليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت sarki ya tabbata ga Allah wannan hadisi al-Imam al-Hakim ne ruwaito shi duk da a cikin isnadin shi Hakim akwai wato wannan mutumi da ake cewa Lais ibn Abi Sulaim haka nan at-Tayalisi ya ruwaito haka nan Abu Abdurrahman an-Nasa'i a cikin As-Sunan al-Kubra tashi haka nan Abdurrazzaq as-San'ani Abdurrazzaq as-San'ani a cikin musannafinsa qala huzaifatu huzaifa yace fa zalikal maqamul mahmudul ladhi yagbatuhu al-awwaluna wal akharuna wannan shine matsayi babba abun godiya wanda mutanen farko da na nesa za su yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama gibba gibba ita ce hasada ba mai muni ba hasada wadda ta mutum shi ma ya fatan ina ma ya samu irin wannan alkhairin ko kwatankwacinsa mutum ya fatan ina ma ya rabauta da irin wannan rabon ko kwatankwacinsa ba tare da ya fatan gushewan wancan rabo ko ya ji kaikayi a zuciyarsa game da rabon da Allah ya ba wani sa da mutanen farko da na ƙarshe da annabawa da manzanni da salihai da waliyai da sauran mumine duka za su ga al'amarin yayi armashi kuma za su yi fatan ina ma da mu ma mun samu wasu al'ummi su fatan ina ma da annabawanmu masu samu amma Allah ya keɓance wannan falala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa haddathana uqbatu ibn mukrim qala haddathana yunus ibn bukairin qala haddathana abdul ghaffar ibn al qasim wani abdul ghaffar ibn al qasim abu maryam al ansari wannan kazzabun haka malamai suka ce rafidiyun min ru'asaihim dan shi'a ne cikin rafida cikin shugabanninsu kuma cikin wanda suke tsaurin ido su kera hadisan ƙarya aya ibn ma'in ya ambata game da haka kaga nan sauran malamai irin su taru qudni irin su al-imam abu abdurrahman an-nasai irin su ibn hibbana duk dai malamai sun hada akan tabbatar da cewa abdul gaffar wasu a wata a wani kaulin kuma akan ce abdul gaffur ibn al-qasim to wato abin nan mai rauni ne makaryaci saboda wannan ya mutu murus wannan riwaya an adi ibn thabitin an zirr ibn hubaishin an ubay ibn ka'abin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah ne yace yu'arrifunu Allah ta'ala nafsuhu yawm al-qiyama Allah zai sanashe ni kansa ranar al-qiyama fa asjudu sajadatan sai ne wata sujuda wanda yarda biha anni zai yadda da ita a daga gare ni thumma amdahuhu bi midhatin sannan na yabe shi da wani yabo yarda biha anni wanda zai yadda thumma yu'dhanu li fil kalami sannan a bani dama nayi magana yace wa fihi kalamun tawilun kafirun a cikin wannan riwaya akwai zance mai tsayi mai yawa abu amfanin kawo shi hadisi ne wannan maudu'i saboda mene saboda Abdul Gaffur ko Abdul Gaffar ibn al-Qasim wanda kana yada'ul hadith al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani ya ruwaito shi a cikin akhbaru Asfahan hakanan Hakim at-Tirmidhi Hakim at-Tirmidhi a cikin Nawadir al-Usul hakanan Suyuti ya kawo shi a cikin tafsirin sa Ad-Durrul Mansur hadisi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske saboda wancan wancan mutum mai rauni Allah ya tsare mu malai sake cewa wa haddasana ali ibn maimun qala haddasana muammar ibn sulaiman qala haddasana ziyad ibn khaythama an ali ibn nu'man ibn qurad ar rajulin an abdullah ibn umar kaga wannan isnadi akwai ibahami a cikin sa ar rajulin daga wani mutum kaga wannan isnadi ne wanda yake mai rauni saboda jahalan wannan mutumi wanda ba ambata ba sannan kafin shi ali ibn nu'man ibn qurad yana daga cikin waɗanda ibn hibbana ya kadaitu da amincewa da shi wanda kuma uh, malamai suna jan kafa game da amincewa da irin waɗannan mutane waɗanda ibn hibbana yake kadaituwa da amincewa da su a cikin kitabus siqat min al-muhaddisi su aka laluba aka ga shi kadai ya amince da shi ba a ga wani ba to malamai suna takatsantsan shine zaka ji uh, ana ce mishi maqbul da ire-iren su so da wannan mutum Ali ibn Nu'man akwai matsala game da shi an abdullahi ibn umara an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace khuyyirtu baina shafa'a an bani zabi tsakanin ceto au nisfi ummati fil janna cewa in ka ga dama a baka ceci kowa ko kuma a baka rabi su tafi aljanna rabi kuma sai da hali yayi fakhtartu shafa'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na zabi ceto din bi annaha a'ammu wa akfa saboda ceto zai game kowa zai tafi beyond wannan rabin wa akfa kuma za ta fi za ta fi wadatarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a yana son mu fa da haka kuma dole ne mu so shi mai aikin da ya ce ai sai annabi ya ce atarauna lil muttaqinal muntaqin atarauna halil muttaqinal muntaqin ku a tsammanin ku ina maganan ceto anan ina maganan ceton bayin Allah na gari almuntaqin waɗanda suke tatattu daga zinubai wanda suke masu nagarta masu daraja mutanen kirki wanda suka mutu da imani su nake nufi yace la wallahi ba su nake nufi ba walakinna halil khati'in almutalawwithin ina nufin ceton masu laifuka almutalawwisin wanda suka cakuɗe da laifukan wanda su da laifuka an zama jiki an zama ɗaya fala haula wala quwwata illa billah wato al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka mutu da imani amma kuma a duniya an yi tarka-tarka iri-iri thumma amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru an yi laifi an tuba an koma an sake an yi tarka-tarka iri-iri an yi wasa da sallah an yi zinubai an yi ƙarya an yi gulma an ci haram an yi zina an sha giya an yi abubuwa iri daban-daban ne na Allah wa dare laifuka ana sane kuma ana yi waɗannan fa in dai mutum ya mutu da imani da shi annabi yake magana a nan jama'a saboda tausayi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rahamarsa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum mun ji hadisi abada annabi yake cewa tsakanin da ku kamar tsakanin mutum ne ya hurauta yana jin dumi fari da kwari sun zo suna so su fada sun ga haske yana ta ture su yana ta ture su bai so su fada mun ji a baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace za a zo yayi ceto yayi ceto ya sake zuwa ya nemi alfarma Allah ya ce to kai har yanzu baka bai ishe ka haka ba ba mu maka abin da kake ganin ya ishe ka ba ba a maka iya alfarmar da kake nema ba yace an mini nagode kuma ya Allah amma har yanzu akwai mutane na a cikin jahannamin nan Allah ya taimaka mu sai Allah ce to zaka iya gane su ci kwarai kuwa ci to shiga shiga da kanka sai a sanya mai wuta ya shiga da kansa shine karatunmu na jiya simahum fi wujuhim go min wujuhim min athar sujud ba wannan taban zai gani ba daga da kake gani a hasken hasken ruwan alula da aka ce hasken ruwan alula da ƙasar taimama da ƙurar taimama ita annabi zai gani da haka ka dinga yin alula sosai ka dinga nurun ala nur saboda ko da an samu matsala akwai mafita kana da lifeline annabi zai fita ya fito da su ya fito da mutane ce ku tashi ku tashi muje halumma ila aljanna mutane su fito a kekashe a bushe a kone a gawayance in suka shiga aljanna duk sai kwaito shi hacci ba taba jin wannan bala'in aljanna ba saboda gidan dadi ne za a ji kai wani wari ya cika wajen da haka dole za a tsaye da su a wata matsaya kafin masu shiga cikin aljanna din shine za a saka su a ma'ul hayati a sake moldin ɗinsu sannan su shiga kada Allah ya jarabce mu da wannan bala'i wannan na ga yin mutanen can ƙarshen duniya ɗin da aka ce la ilaha illallah kawai suka sani ko da ke kowane zamani fa akwai mutanen banza fa jama'a sai dai Allah ya tsare ka kawai daga aikin banza da aikin tsiya Allah ka yafe mana to dan haka su annabi yake cewa na killace baiwata ta ceto don waɗannan ya ce kowane annabi yana da wata addu'a da Allah zai amsa mashi kamar yankan wukatun a nan duniya amma ni na ce a aje min tawa sai a lahira annabi nuhu ya yi addu'a tufana annabi wane ya yi addu'a kaza annabi wane ya yi addu'a kaza annabi musa ya yi addu'a kaza duka an riga an ba su wannan bonus ɗin sun gama da shi to amma shi manzo Allah sallallahu alaihi ya keɓance tashi ya ce sai an je alkiyama shafa'atan li ummati yace dan ceton al'ummata Allah ya ƙara wa annabi daraja Allah ya ƙara mushi daukaka da falala wannan isnadi kamar da muka jiya da matsala da dai hadisin yana da asali Allah dai kyauta qala muammar amma innaha lanahanu amma innaha lahanun walakin hakaza sami'tuha yace amma innaha yace ita dai wannan magana lahan lahanun innaha lahanun akwai kuskure a cikin zancen wato akwai wani larabci wanda ba haka yake ba yace walakin haka za sami'tu amma dai a haka naji walakin haka za sami'tu amma dai a haka naji to ni banga me yake ishara ba kuma malamai ba su faɗa ba amma za mu bincika wasu malamai idan sun kawo maji menene wallahu ala to wannan shine babi game da ceto da malam ya kawo saboda wasu hadisan zai ambace su a baya zai sake tsatsaga babukan kamar yadda ya saba wasu kuma mun ji su a baya sai ce babun fi zikir qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffi'in annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babun ga wani sa'a afwan malam yace babun ga wani babi fi zikri qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam game da ambatan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin hadisi tabbatacce da annabi yace ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffi' nine farkon mai ceto nine farkon wanda za a ba wa izinin yayi ceto hadisi ne sahihi wannan lafazin hadisi ne wanda yake cikin musnad al-imami Ahmad ibn Hanbal da littafin kitabut tauhid na ibn khuzaima malam yace haddathana abubakar ibn abi shayba wa muhammad ibn mus'ab an al-auza'i an az-zuhri an abi salama an abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace manzon Allah yace ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard ni ne farkon wanda ƙasa za ta fara tsagewa ya fito wato idan an busa ƙaho na biyu ko na uku na tashi din annabi sallallahu alaihi wasallama shine farkon bawa cikin bayin Allah wanda zai fara fitowa daga ƙashin ƙasa wa awwalu shafi'in nine farkon mai ceto wa awwalu mushaffi'in nine farkon da za a bawa damar ceto wannan hadisi kamar da muka ambata Ahmad ya rawaito shi da Ibn Khuzaima Sheikhul Albani ya yayi magana akan matanin cewa akwai ittirabi wanda ya faru ne saboda su'il hibzina Muhammad abin nan afuwan Muhammad ibn Mus'ab saboda karancin dab dinsa kuma an samu wasu malamai da suka khalafa masa cikin sa'anninsa wanda suka ce daga Auza'i daga Abu Ammar daga Abdullahi dan Farrukh daga Abu Huraira wanda shine riwaya Imam Muslim wanda take cikin sai muslim wanda Sheikhul Albani ya ambaci wannan riwaya a cikin littafin sa as-sahiha lamba hadisi na 1500 da lamba 71 zona gabarin mu saurara nan mun dawo sai mu tashi a farkon babun kawai babu zikir kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffi'in ko lamba nan zai kama kinan 54 zai tashi lamba na 54 kenan insha Allah wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh